يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوا مسلمين ci gaba da karatun da muke a wannan lokaci a cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam kamu mance yau muna sha tara ga watan jimadal ula hijira manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha uku ga watan sha biyu miladiya na da dubu biyu da ashirin da biyu har yanzu muna cikin kitab babu mudabbar al-mukatab wa ummul walad idan ban mance ba muna kan hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddihi عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول قال المؤلف رحمه الله وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن سمونا حديث دقى عمرو بن شعيب دقى كاكنش دقى مهفنش عن جده دقى كاكنش عمرو بن العاص an annabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata gare shi kala yace al-mukatabu abdun ma baqiya alaihi min mukatabatihi dirham ba wanda aka rubuta mai fansa mukatab iya matsayin bawa duk lokacin da ya zamanto ko da dai dirhami guda mai saura ya biya wannan kudi da aka rubuta mai na fasa har yanzu bai huta daga bauta ba inda ba ya cika wannan kudi ba ko kuma in ba ya cika aikin da aka dora mashi ba in aiki ne in kuma kudi da aiki ne Allah sai ya biya wannan kudi da aiki tukun kan ya zama da akhrajahu abu daud imam abu daud ya fitar da shi bi isnadin hasan da isnadi mai kyau wa asluhu inda ahmad asalin shi a wajen imamu ahmad ne wa salatati wa sahawul hakim imamu hakim ya ingantar da wani hadisi hadisi na gaba kalar mu'allifu rahimahullah wa an ummi salama radiyallahu anha an samu wani hadisi daga ummi salama wadda yarda Allah ta kara tabbata a gare ta qalat tace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال وند سرايان الله دا منشن سكار تبتا غريشي إذا كان لأحد كنا مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب عنه منه zo sallallahu alaihi wasallama ya ce wa matan shi idan ɗayanku tana tare da bawan da aka rubuta mai fansa wa kana indahu ma yu'addi kuma iya da kudin da zai biya wannan fansa da aka rubuta mishi fal tahtajib min to ta samu ta kange daga gare shi idan za ta zai zo wurin ta zamanto sai da hijabi zamanto akwai kangiya tsakaninsu sabanin inda a ce bawanta ne to wannan kangiya ba ba sai ta kange da gare shi ba shi ne mala ya ce wa huwa dalilun ala mas'alatai ne wannan hadisi dalili ne akan mas'ala guda biyu al'ula mas'ala ta farko annal mukataba idza sara ma'ahu jami'u malil mukatabati faqad sara lahu malil ahrari fa tahtajib min minhu sayyidatuhu idza kana mamlukan limra'atin mala ya ce wannan dalili ne matsala ta farko shine wanda aka rubuta wa fansa idan ya zamanto iya da dukiyar da zai biya wannan fansa to faqad sara lahu malil ahrari to sai zamanto ya samu abin da diya suke da shi na yanci dukkan abin da ya hau kansu fatahtajibu min ina sai ta katangu ta tsaro daga gare shi sayyidatuhu mai gidan shi idza kana mamlukan in ya kasance bawa ne limra'atin ga mace wa lam yakun qad salima zalika idan kuma bai kasance ba to ya kubuta daga wannan wa huwa mu'aridun bi hadith amr bin shu'aib malai ce kuma wannan hadisi yayi cin karo da hadisin amr bin shu'aib wa qad jama'a bainahuma shafi'i imamu shafi'i ya hada tsakanin wannan hadisai guda biyu wanda suka da cin karo faqala hadha khasun bi azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan hukunci yake bance matan manzon Allah wanda tsirayen Allah da mucin shi ne su ƙara tabbata a gare shi wa huwa tijabuhunna anil mukatabi shine katanguwarsu ko tsaruwarsu da za su yi hijabi kan giya da za su sa tsakanin bawan da aka suka rubuta wa fansa wa illam yakun idan kuma ba su bane ba kad sallama malal kitabati idza kana wahidan la idan sai biya dukiyar da aka rubuta mashi idan kana wahidan lahu ya zamanto shi kadai ne wa illa muni'a min zalika kama mana'a sauda muni'a saudatu min nazri ibn kama yanda aka hana sai a hana mashi kallo ko shiga wajen mata kama yanda aka hana sauda dan zama daga ibn daga ibn zama kallanta da zatuwa ibn zama kama yanda aka hana ibn zam'a ya kalli sauda ma annahu qad qala alwadu lil firash da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da na wannan wanda matar da aka yi zina da ita ne dan mace la qaddara Allah ta yi zina hatta aiwato ba a danganawa a dangana dan wannan ga wanda ya zina da ita sai dai a kiraye ta da shi a kiraye shi da ita a ce dan wane na qultu mala ya ce wa zalika an an an tajamma'a bainal an tujma'a bainal hadithain anna al murada annahu kinnun idza lam yajid ma baqiya alayhi walau kana dirhaman idan shine a hada tsakanin wannan hadisin ya zama to har yanzu iya matsayin bawa idan bai samu ba abin da zai biya rubutu na fansa ko da dai dirhami guda ne wa hadithu ummu salama حديث أم أم سلمة في مكاتب واجد لجميع مال الكتابة shi kuma hadisin ummi salama sai a ɗauke shi a wanda aka rubuta fansa wanda iya da abin da zai biya na dukiya gaba ɗaya almas'alatu thaniya mas'ala ta biyu dalla alhadith bi mafhumihi annahu yajuzu lil mamluki almar'ati an-nazr ilayha shine ya halitta ga bawa na wata mace kalle ta malam yakun yukatibuhu idan baya da wani abin da aka rubuta mai fansa wa yajidu malan kitaba kuma idan ba zai samu ba abin da zai biya wannan fansa da aka rubuta domin har yanzu iya karkashin bawa sai kuma ba a tunanin bawa zai yi wani abu da macen da ya zamanto ita ce mai gidan shi na'am قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدى المكاتب بقدر ما أتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد أنا biyan diyal wanda aka ba wanda aka rubuta mai fansa gwargwadon abin da ya aka ɗiyautar da ma aka kaminu diyar talhur gwargwadon abin da ya bada na rubutu a matsayin diyar da mun gane ko misali bawa ne aka rubuta mai fansa sai zamanto an kashe shi ya fara biyan wannan kuɗi da aka ɗora mashi kenan yanzu diyar da za a biya za a biya diyar daidai kuɗin da ya bada sai a auna ta da diya ta wanda ya zama to ne abada sannan kuma wa bi kadari ma raqqa minhu diyatul abd kuma gulgudan abin da ya mai saura na kuɗin da bai biya ba tunda iya matsayin rabin bawa sai hallo shi ma sai a mai gulgudan diya tunda diya galiban abin da yake kan ɗa shi da ake ɗorawa rabi sai a ɗorawa bawa shi na'am qala rawahu ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi wa abu daud da imam abu daud وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها an samu wannan hadisi daga Amr dan Harith dan uwan Juwairiya uwan muminai wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare ta kala tace ma taraka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inda mautihi dirhaman wala dinaran wala abdan wala amatan wala shay'an illa baglatahu albayda wa silahahu wa ardan ja'alaha sadaqa rawahu al-bukhari Amr dan Harith شنو عمرو بن حارث بن أبي ضرار بكسر الضاد المعجمة كتير ضرار وراء خفيفة ضرار با ضرار با راكم بات دكري عدده في أهل الكوفة أنا لسه واشد دكتشكي متانا كوفة روى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة abu wa'il ɗan uwan abu salama wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya rawaito da gresh wa gairu da wani da wani qalahul musannif fil taqrib haka mala ya fadi a cikin at-taqrib qala akhi juwayriya ɗan uwan juwayriya ummul mu'minin radiyallahu anha qala yace ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inda mautihi dirhama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai barba a lokacin da zai mutu bai bai bar dirhami wala dinarin bai bar ba dinari ko da guda wala abdan balma ya mutu a kan shi akwai jingina wala abdan bai bar ba bawa wala amatan bai bar ba baiwa wala shay'an bai bar komi ba illa baglatahu sai alfadarar shi albaida fara wa silahahu da makamin shi wa ardan da wuri ja'alaha sadaka wanda ya sanya ta waqafi ci rawahul bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi malam yace al hadith dalilun ala ma kana alaihi sallallahu alaihi wa sallama min tanazzuhihi anid dunya wa adnasiha wa aradiha wa khuluwi qalbihi wa qalibihi anil anil ishtighali biha malam yace wannan hadisi dalili ne akan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kanshi na tsabtacewa ko tsarkaka daga duniya bai rungumi duniya ba ya yi nisa da ita da daudodinta da kuma abeban da bujirce-bujircen duniya na dukiya da abin da ya kama da haka wa kuluwi kalbihi hakanan na karantar da mu halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na wuhinta zuciyar shi wa qalibihi da jujjuyawa sha'anil ishtigali biha game da barin shagaltuwa da duniya da abin da ke tare da ita li'annahu mutafarragun mutafarrigun lil iqbali ala tabligh ma umira bi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kadaita ne da abin da aka umarce shi ya isa su da sako da shi abin da ya sa gaba kenan isa su da sakon Allah madaukaki inan ba al'amari na duniya ba wa ibadati maula da bautawa ubangijin shi walishtighali bima yuqarribuhu ilai da shagaltuwa da abin da zai kusantar da shi ga ubangijin shi wa ma yardahu da abin da Allah madaukaki yarda da shi wa qawluhu fada shi da yace wala abdan wala ama bai bar babawa ko baiwa wa qad wa qad qaddamna annahu a'taqa thalathan wa sittina raqaba falam yamut wa indahu mamluk ya gabata cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya diyo tas da bawa 63 bai mutu ba kuma kalkashin shi akwai wani bawa sallallahu alaihi wasallam wal ardu allati ja'alaha sadaqa wurin da ko kasar da manzala sallallahu alaihi wasallama ya sanya ta sadaka qala abu daud abu daud yace kana tanakhalu bani nadir li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama khassatan lahu a'tahu Allah iya dabinai na banu nadir sun kasance na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi kare haka Allah madaukaki ya bashi baya tarayya da kowa sai ya ga dama ya bada ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walir rasuli walidhil qurba fa'ata aktharaha almujahidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mafi yawancinta ya ba muhajirina mutanen makka wa baqiya minha sadaqatu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bar wani abu ya zamanto sadaka ne ta manzo Allah sallallahu alaihi zakka ta manzo Allah sallallahu bangare ne domin anan ba sadaka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya cin sadaka haka iyalan gidan shi ba sa cin sadaka ya haramta musu cin sadaka allati fi aidi banin fatima kenan abin da ya bada ne sadaka wadda take diyan hannun banu fatima wali abi daud haka na imamu abu daud iya da ruwaya magana aidan min tariq ibn shihab daga hanya ibn shihab kanat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thalathu safaya manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance iya da abubuwa guda uku zababbu banu nadir abin da ya samu na fai na banu nadir da khaybar da abin da ya samu kasan shi na khaybar wa fadak da abin da ya samu sallallahu alaihi wasallam a fadak fa amma banu nadir fa kanat habsan li nawaibi wannan abin da aka samu na banu nadir sai zamanto kamar wani wakafi ne na abiban da za a bukata na ayyuka wa amma fadak ita kuma fadak fakanat habasan li abna'i as-sabil li abna'i as-sabil ita kuma waqafi ne aka bari ga diya wanda suka zamanto wanda matafiya wanda guzuri zai yanke musu nan daga wannan ne za a dauka wannan dukiya a basu abinda zai kai su ya zuwa inda za su je wa amma khaybar fa jazza'aha bainal muslimin ita kuma abinda aka samu a khaybar manzala sallallahu alaihi wasallama ya kalkasa shi tsakanin musulmi thumma qassama juz'an li nafaqati ahli sannan kuma ya kasa wani bangare wannan kuma na abin da iyalan shi ne za su ci sallallahu alaihi wasallam wa ma fadala minhu ja'alahu fi fuqara'il muhajirin abin da ya saura kuma hallau ya sanya shi ga talakawa na mutanen da suka zo suka yi hijira mutanen da suka yi hijira قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنه قال an samu wani hadisi daga Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazala wanda sira yau Allah da amincin su kara tabbata gare shi radiyallahu anhuma afwan ayyuma amatin waladat min sayyidiha fa hiya hurratun ba'd mauti duk matar da aka sa ta daka da ake cewa sadaka baiwa wadda mai gidanta ya ɗauke ta kamar mace ya kwanta aure da ita kuma ta aihu ita ake cewa ummu walad min sayyidiha wadda ta haifu daga mai gidanta fa hiya hurratun ba'da mauti to ta zama da ta zama diya kai bayan mutuwar shi أخرجه ابن ماجه ابن ماجه افتد وانا حديث والحاكم ده إمام حاكم بإسناد ضعيف ده إسناد ميروني ورجح جماعة وقفه على ابن عم على عمر رضي الله عنه ما ديوا معلومي سن رنجايد ده وانا حديث أكان شوى موقوفي ني أبسا عمر أن خطاب وان دير دعلا تكار تبتا قريش نعم قال المالنشي إذ في, في سنده الحسين بن عبد الله الحاشمي ضعيف جدا sanadin wannan hadisi akwai wani rawi wanda ake ce mai Hussein da Abdullah al-Hashimi shi kuma mai rauni ne sosai wa rajjaha jama'atun waqfahu ala Umar kaman dallala al-hadith dalun ala uriyatu ummi al-walad ba'da wafati sayyidiha wannan hadisi nuni ya nuni abu sa diyancin diyaucin wadda ta haifu ummi walad wadda ta zamanto ta haifu daga mai gidanta ne bayan mutuwar shi ta zama diya wa alaihi dalla hadith dalla alhadith alawwal kuma akan shi wannan gaba ce wannan hadisi na farko yayi nuni kala wala amatin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar ba baiwa fa innahu sallallahu alaihi wasallama tuwfiya wa khallafa mariyat alqibtiyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu kuma ya bar mariyat alqibtiyya ummi ibrahim wa Ibrahim wa tuwfiyat fi ayyam kenan da zaran mutuwa ta shi kenan sai ta zama da zaran mutuwa shi sai ta zama to ta zama diya ba baiwa ba na'am wa tuwfiyat fi um fi ayyam Umar ta rasu a khilafa ta Umar radiyallahu anhu fadalla annaha utqat bi wafatihi sallallahu alaihi wasallam sai nuni kan cewa ma- ta ta zama diya da rasuwar manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi wali ajli hadha al-hukmi ذكر المصنف في الحديث الأول kuma dalilin wannan hukunci ne malam ya ambaci wancan hadisi wanda muka karanta wa taqaddama al-kalamu fi ummi al-waladi mustawfa fi kitab al-bay kuma malam yace an yi magana doguwa a cikin uh, ummi walad bayanin ummi walad a cikin kitab al-bay قال المؤلف رحمه الله وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga sahal dan hunayf wanda ya dala ta ƙara tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yace manzo Allah wanda tsirayen Allah da muncin su ƙara tabbata gare shi yace man a'ana mujahidan fi sabilillah aw ghariman fi usratihi aw mukataban fi raqabatihi azallahu Allah yawma la zilla illa zillu rawahu ahmad wa sahahu al-hakim wannan hadisi an same shi daga sahal dan hanif hanif wanda da Allah ta ƙara tabbata a gare shi daga manza Allah wanda tsirayen Allah da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce wanda ya taimaka wa wani mayaƙi saboda ɗaukakar da addinin Allah maɗaukaki au gariman ko kuma fi usrati ko ya taimakawa wanda ba shi ya dirmiye shi a cikin tsananin da yake ciki ya ba shi kuɗi ya- ko ya biya mai bashin wannan ko dai ba shi wani abu wanda zai kama sana'a qala al-gharimu alladhi yaghtarimu ma daminahu wa yakfulu lahu wa yu'addiyahu dan shine wanda ya zamanto zai abun da ya lazumce shi ya ya ba shi garantin shi ya biya shi kuma ya daukan mai daukan biyan bashin da ake bashi ake bin shi قال هو في النهاية هكا ما لا يفري أتك النهاية أو مكاتبا في رقبته وكما ونباوة وندا أكربو تامي فانسا da zai taimaka mashi ya fanshi kanshi ya diyautar da kanshi azallahu Allahu yawma la zilla illa zillu Allah zai inuwantar da shi ranar kiyama ranar da babu wata inuwa sai inuwa Allah madaukaki rawahu Ahmad mala yace fi dalilun ala izami ajri هذه الإعانة لمن ذكر wannan hadisi akwai dalili a bisa girman lada na taimakon wa'anda aka ambata wa zukira huna li ajlil mukatab kuma halawa ambaci wannan hadisin saboda kawo hujja da mukatab taimakawa wanda yake sanya fanshi kanshi wa qad qala ta'ala fil mukatabi fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum min malillahi alladhi ataku nan idan sun nemi su fanshi kansu to ku rubuta musu fansa ina alimtum fihim khaira idan kun san akwai alkhairi tare da su za su je su iya biya su biya wannan bashi wannan rubutu kuma su zamanto mutane nagari na kwarai wanda har za su su zamanto nagartattu wa atuhum kuma ku ba su min malillahi daga dukiya Allah maɗaukaki shine ɓangaren zakka Allah da cewa fin riƙabi idan ku ba su daga cikin dukiya Allah maɗaukaki allazi atakum wanda Allah maɗaukaki ya ba ku kuma dukiya ta duk mutum abinda Allah maɗaukaki ya ba mutum na dukiya aro ne man dukiya almalu malullah dukiya dukiya ta Allah ce yasa ya yasa yasa ya kafa dokoki cikin ta na'am قال وقد أخرج النسائي من حديث علي بن أبي طالب من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا أنه قال في آية ربع الكتابة قال النسائي أي الصواب وقفة نعم قال المؤلف رحمه الله كتاب الثامن عشر بنغرنا قوم شاتكوس كتاب الجامع بنغرن دي تترو أبواب أبواب دبن دبن قال أي الجامع لأبواب الستة wanda ya tattaro babi-babi guda shidda al'adab ladabi walbir wasila da biyayya da ku sadar da zumunta ko kuma aikin alkhairi da sadar da zumunta domin asalin albir alkhairi alkhairi ko biyayya wa zuhud walwara da gujewa duniya da tsantsanin duniya ko tsantsanin haram wa tarhibu min mawa- min masawi'il akhlaq da kuma barazana da tsoratarwa ga munanan halulluka wa targhibu fil makari fi makarimil akhlaq da kwadaitawa a cikin kyawawan halulluka wa zikr da ambaton Allah wa du'a da roƙon Allah ko addu'a sai malam ya fara da cewa al-awwalu babul adab kenan na farko babi na adab ko ladabi an abi huraira radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga abu huraira wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi ce qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi ce haqqul muslimi ala al muslimi sittun haƙƙin musulmi akan musulmi dan uwan shi guda shidda ne kuma ba nan kadai ba mana an ambaci shiddan kuma akwai wasu ruwayoyi wanda suka zo haƙoƙi daban-ban da waɗanda aka ambata nan. Idza laqitahu fasallim alai. Idan ka gamu da ɗan uwanka musulmi to ka mai sallama. Wa idza da'aka fa ajibuhu. Idan ya gayyace ka walima ko ɗar arme ko abin da ya kama da haka wanda ba saban Allah ba to ka karba mashi. wa idan tansahaka fansahahu idan ya neme ka kame nasiha to kuma kame nasiha kuma ka dage kai dan Allah nasiha ta Allah dan Allah wadda za ta zamanto alkhairi ce a gare shi kanka bashi muguwar shawara ka bashi kame nasiha ta wadda zai zamanto alkhairi ne a gare shi kuma kai ma a gare ka wa idza atasa fahamid Allah fashammitu idan ya yi atishawa kuma ya ce alhamdulillah ya godewa Allah ya yi ba Allah dalilin Allah ya mai ni'ima ta ya samu kanshi da mutum zai kalli mudubi ko ya ɗauki kanshi a lokacin da yake atishawa to wallahi in ya ga yanayin shi dolewa Allah maɗaukaki godiya akan cewa Allah ya maido mishi kama wadda take da kahin ya shiga cikin halin atishawa wa shammituhu to ka ce mishi in ce ya ce alhamdulillah ka ce yarhamukallah na'am wa idza marida fa'udhu idan yayi rashin lahiya ka ziyarce shi wannan kuma ka san shi ko ka san shi ko baka san shi ba inda ka san baya da lahiya da halin ziyarta sai ka ziyarce shi wa idza mata fatba'ahu idan ya mutu ka bi shi kaje abin ne kaje jana'izar shi abin ne shi rawahu muslim wannan hadisi ma muslim ya fitar da shi malam yace shammituhu bisin almuhmala wa shin mu'jama ko kace fasammituhu ko fashammituhu qala idha marida fa'uduhu rawahu hams قال وفي هذه في وفي رواية له خمس أسقط مما عده هنا سيسال يدى أبن wata ruwaya da ya zo sai ce abu biyar sai ya sarayantar da ɗaya daga cikin abin da ya lissawa ne wa izastan sahaka fansahu sai ya hudda wannan wal hadisu dalilun ala kina ikhtisari ya atan wal hadisu dalilun ala anna hadhihi al huquq hadhihi huququl muslim ala al muslim wannan hadisi na nuni akan cewa wannan shine haƙoƙin musulmi akan musulmi dan uwan shi wal murad bil haqqi ma la yanbaghi tarkuhu kuma ana nihin haƙƙi abin da bai kamata a bar shi ba wai kunu fi'luhu imma wajiban aw manduban nadban muakkadan shabihan bil wajibi alladhi la yanbaghi tarku bala yace wai kunu fi'luhu aikin shi sai kasance ko dai zamanto wajibi ne ko kuma an so a aikata so na aikata wanda ya zamanto mai karhi wanda na gab da kusan abin da ya zamanto wajibi wanda bai dace ba a bar shi wai kunu isti'maluhu fil ma'nayayn min bab isti'mal al mushtarak sai zamanto fadin su da aka yi anan da ma'ana guda biyu sai dauke babi wanda ya kumshi a kalma wadda ta daya wadda ta daushi ma'anoni da yawa wanda suke tarayya akan ma'anoni kamar yanzu misali in kace asa asa asa sallai iya iya daukar ma'ana dare ya bada baya kuma iya daukar ma'ana dare ya fuskanto fa innal haqqa yusta'malu fi ma'anar wajib domin haƙƙi ana awaitar da shi a ma'ana ta wajibi a ce wannan haƙƙinka ne haƙƙi ne a kanka kai kaza nan ba wani abu ne za a baka ba kai ne za ka bada in gane sai zaman to wajibi ne a kanka kaza zakarahu ibn al-arabi arabi haka ibn al-arabi ya ambata wal awwalu haqqi na farko min as-sitt daga shidda assalamu alaihi inda mulaqati yi mishi sallama a lokacin da ka gamu da shi li qawlihi sallallahu alaihi wasallama idza laqiyahu fasallim alaihi idza laqitahu afwan fasallim alaihi idan ka gamu da musulmi dan uwanka ka mai sallama wal amru dalilun ala wujubil ibtida' bis salam malai yace nan wannan umarni na dalili ne a bisa wajibcin farawa da sallama illa annahu nuqila illa annahu naqala bin abdul bar sai dai abdul bar rahimahullah ya kawo wa ghayruhu da wani shi annal ibtida' bis salam sunna yace farawa da yin wannan sallama sunna ce wa anna raddahu fardun mai amma sallama dole ne ka maida fardi ne wa fi sahih muslim marfu'an ya zo a cikin sahih muslim ya dangana wannan hadisi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al'amr bi ifsha'i salam al'amari da umarnin ya daidaita yada sallama yawaita sallama tsakanin duk wanda ka gamu da shi fa sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وأنه سبب للتحابب زال صلى الله عليه وسلم yace kuma sababi ne na kuso juna wafi sahihain ya zo a cikin sahih bukhari da muslim anna afdal al'amali it'am at'am it'am at'am ya zo a cikin sahih bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi falala mafificin ayyuka ciyar da abinci ka ciyar da mabukaci abinci wa taqra'u salamu ala man arafta wa man lam ta'rif kuma kai sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba ma su tare mutane sun yi wa mutanen da suka sani sallama shi kuma indai ka san musulmi ne to babu bambanci da wanda ka sani da wanda baka sani ba duka mai sallama qala ammar ammar yace thalathun man jama'ahunna faqad jama'a al-iman abubuwa guda uku wanda ya tattara su to ya tattara imani insafu min nafsik yin adalci ko a karan kanka ne ana rigima an yi kaza an yi kaza ka san baka da gaskiya ka tabbatar da cewa baka da gaskiya insafu min nafsik wa badalu salami lil alami kuma da yiwa masani malami sallama wal infaqa ala man iftakara wal infaq min al iftikar kuma da ciyaswa a lokacin da mutane suke talauci cikin talauci wa ya laha min kalimatin ma ajmalaha lil khair ma ajma'aha lil khair mala yace mi yahi wannan kalmomi alkhairi mi yahi su tattara suka tattara alkhairai wassalamu ismun min asma'illahi ta'ala assalamu kinnan ɗaya daga cikin sunayen Allah ne madaukaki wa qawluhu assalamu alaikum ai ismullahi alaikum idan mutum ya ce assalamu alaikum kamar ya ce ai sunan Allah a kanku ai antum fi hifzillahi ku kuna cikin kiyayewa ta Allah maɗaukaki kama yi ƙalo Allahu ma'aka kamar yadda mutum zai ce mai kana tare da Allah kana tare da taimakon Allah maɗaukaki da cin nasarar shi wallahu ya ka Allah kiyaye ka kamar ka ce Allah ya kiyaye ka wakila assalamu bi ma'anar salama wasu malamai suka ce a assalamu kinan ana ne ma'anar ta kubuta ai salamullahi salamatullahi mulazamatullak kubuta Allah talzumce ka wa aqallu salam an yaqula assalamu alaikum mafi karamcin sallama mutun ya ce assalamu alaikum wa in kana almuslim alaihi واحدا وإن كان المسلم عليه واحدا يتناوله وملائكته كودا دي مسلمي غداني to akwai mala'iku tare da shi wa akmal shi yasa ake cewa assalamu alaikum wa akmalu minhu an yazida wa rahmatullahi wa barakatuh kuma mafi kamala ta sallama shine mutun ya dada ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan mutun ya faɗa haka iya da lada 30 kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wa yuzihi assalamu alaika kuma ya isa mutum ka ce assalamu alaika babu layi wa salamun alaika kuma ka ce salamun alaika bil ifradi wa tankir shi ma ka ce ka yi ifradi ka ce salamun alaika kuma ba tare da assalamu ba ba tare da ma'arifa ba fa in kana al muslim alaihi wahidan aw jabar radd alai ainan kina idan mutum musulmi guda ne kawai sallama ta kame shi kanwa da sallama to tilas ya mai dama wannan sallama kuma galiban za ka ga abin mamaki na mutum ka ce assalamu alaikum ce yau wa yau ko gaishe ka ko sannu ko toto ba zai ce ba a wa alaikum assalamu rahmatullahi barakatuh gaisuwa ta yan aljanna tayyatuhum salam wa akhir da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin qal wa in kana almuslim alaihim jama'a idan musulmi kawa mu- jama'a ce kawa sallama farraddu fardu kifayatin min haqqihim mai da sallama farali ne na kifaya idan jama'a ne kawa sallama ba dukkan su sai sun karba ba idan ɗaya ya karba shi kenan ya ɗauke zuwa sauran zunubin inda a ce kowa bai bai karba ba wa yati qariban hadith yujzi'u anil jama'ati idha marru an yusallima ahaduhum malai ce da sanu hadisi zai zo cewa ya isa wannan sallama guda tana isa idan kuka huce ga mutane an yi sallim ahaduhum ɗayansu ya yi yawa jama'a sallama wa hadha huwa sunnatul kifaya wannan ita ce sunna wadda ta zamanto ta kifaya ta isas da sauran wa ishtaratu kaunu radd ala al-fawr kuma tilas ne da amma sallama kake jinkiri kamar da a ce mutum ya ce assalamu alaikum sai ya yi tahiya wajen kilo kawai ba ka ce wa alaikum assalam ko kuma sai ka kare abin da kake kan nan kamar da mai sallam wa alal ghaibi fi ru- fi waraqatin aw rasul shi kuma ga wanda bayyana kawa sallama to ya rubuta takarda ko ya sanar wanda bayyana kai kai zu misali kai ka rubuta wasiƙa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in yayi karanta ya ba ba kaji ba kai ba sai ka rubuta wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatuh na'am kamar da kamar da sallama نعم قال والقليل على الكثير نعم آه نعم على الكفاء اشترط كون الرد على الفور وعلى الغائب في رواية آه في ورقة أو رسول ويأتي الحديث هل هو حديث زيزو أنه يسلم الراكب على الماشي الراكب على الماشي wanda yake sama abin hawa mota ne jirgi ne mota ne afwan abin moto ne doki ne ko raƙumi shi zai wa wanda yake tahiya ƙasa sallama wal mashi alal qa'id wanda yake tahiya shi kuma yawa wanda yake zamna sallama wal qalila alal kathir ɗan kaɗan suwa da yawa sallama wa yu'khadhu min mafhumi qawlihi haqqul muslim alal muslim annahu laysa lidhimmi haqqun fi raddi salam gane ko nan wannan za a fahimta da faɗan mazala sallallahu alaihi wasallama da yace يؤخذ من مفهوم قوله حق المسلم على المسلم za a fahimta daga faɗan mazala sallallahu alaihi wasallam da yace haƙƙin musulmi akan musulmi annahu laysa lizmi kenan wannan haƙƙi ba na kafirin amana bane ba mun gane ko haqqun fi raddi salam ba da haƙƙi na sai mai da mai sallam wa ma zakara ma'ahu da abinda aka ambata tare wa ya'ti hadith la tabdu la tabdu al yahud wan nasara bis salam don ku harawa Yahudawa da Kirista da Sallama wa ya kalam malai ci hallau maganar shi za ta zo ina ga muna iya tsayawa annan maganar tana da tsawo insha Allah darasi na gaba sai mu faɗi mu ci gaba abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam Mm.